الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين باين هكا يا إن مسلمين a daidai wannan rana wadda muke shiga da dab da ranar jajibirin zaɓe a wannan ƙasa zaɓe ko mataki na shugaban ƙasa ko kuma 'yan majalisar dokoki waɗanda za su wakilce mu sai na ga ya zamanto wajibi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora a kaina da ire-ire na waɗanda suke cikin ɗalibai 'yan uwana da malamanmu ya zamanto wajibi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mana da mu al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam jawabi mu ma al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ainihin wasiyoyi waɗanda za su amfani ta a cikin wannan zaɓi da muke ciki waɗannan kaɗan ne daga cikin wasiyoyi waɗanda na ɗauko daga ayoyin alƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda nake sa in umarci kaina da 'yan uwana musulmi wanda haƙƙi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora na al'umma manzo Allah sallallahu alaihi akai abu na farko mu sani cewa mulki ga hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake Allah subhanahu wa ta'ala shi ke mallakan mulki daga masu mulki Allah subhanahu wa ta'ala shi ne duk abin da ya so yake kasancewa kuma abin da Allah bai so ba babu wanda ya isa ya zartar da wannan abu Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda yake idan ya yi nihin wani abu, Allah subhanahu wa ta'ala zai ce mai ya kasance, a nan take wannan abin sai ya kasance. Dalili da wannan shi ne, duk irin yadda muka yi yunƙuri, da irin yadda muka so, da irin yadda muke son wane ya ci garagan mulki, mu sani ba abin da zai kasance, ba wanda zai cin wannan mulki. sai wanda dama Allah subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta shi da cin wannan mulki tun kama Allah subhanahu wata'ala ya halitti sama da ƙasa da shekara dubu hamsin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna kenan idan na san wannan babu bakin ciki babu damuwa babu takaici babu marin huska da yawan raki da yawan sabbatu lokacin da wani ya ci nasara a kai kuma babu tunƙahu babu murna babu jijji da kai babu ainihin alfahari lokacin da na samu nasara akan dan uwana Allah subhanahu wata'ala da kansa yake cewa qul illahumma malikal mulk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka hada masa da babban murya ya Allah kai ne mai mallakan mulki tu'til mulka man tasha Allah kana bayar da mulki ga wanda ka ga dama wa tanzi'ul mulka mimman tasha Allah kana kwace mulki da wanda ka ga dama wa tu'izzu man tasha Allah kai ke ɗaukaka wanda ka so wa tanzi'u man tasha'u Allah kuma kai ke kaskainafin wa tuzillu man tasha'u Allah kai ke kaskantar da wanda ka so bi yadikal khairu alkhairi baki ɗaya ga hannunka yake innaka ala kulli shay'in qadir ya Allah kai mai iko ne a bisa komai al-imam jamaluddin al-qasimi da ya zo fasara wannan aya daidai gabar kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha sai yake cewa Allah shi ke mallakar jinsin mulki baki daya karamin mulki da babban mulki duka a hannun Allah subhanahu wata'ala yake al-imam ibn kathir sai yake cewa ma'ana ya Allah kai ke bayarwa kuma Allah kai ke hanawa Allah subhanahu wata'ala kai ne wanda abin da ka so yake kasancewa kuma abin da baka so ba babu yadda za a yi wannan abin ya kasance kenan sai ya zamanto a daidai wannan lokaci da muke ciki in kudurta ma raina da masu neman ƙuri'unmu da mu da ke bayar da ƙuri'un in sani cewa mulki dai mallakar Allah ne subhanahu wa ta'ala Allah shi ke bayarwa a yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya gama komai Allah subhanahu wa ta'ala ya gama komai mu ne da musan gaibu ba muke lalabai a cikin duhu amma Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya san waye zai zamantowa a karagar mulki su waye ministoci su waye 'yan majalisa su waye daraktoci da za a nada Allah ya riga ya san wannan tintini mu ne waɗanda ba mu san komai ba mu ne waɗanda muke jahilai ba mu san al'amurra ba abu na biyu ya kamata mu yi amfani da wannan dama mu zaɓi mutumin da ya dace a daidai wurin da ya dace mu ɗauki matsayi mu ba wanda ya dace mu auna bisa ga ma'auni na shari'a ba ma'auni na son zuciya ba ba ma'auni na tunanin wata buƙatar duniya da za ni samu ni a karan kaina al'umma manzo Allah ta yi asara wannan buƙatar a'a ba wai ni ni zan samu ba ko da kowa bai samu ba shine ma'auni ba ma'auni na shari'a ka auna yaya za a yi in samu rajulin munasibin fi makanin munasib mutumin da ya dace a bisa wurin da ya dace a kowane mataki wannan ya zamanto mu lura da wannan idan muka kalli ayoyi na alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda za mu bayanin waye ya kamata na jefa mu ƙura'ata waye ya kamata na zaɓa in dai ƙa'idoji ne da shari'a ta aza duka 'yan siyasa mu ba mai waɗannan ƙa'idodin amma mu diba wake da dama-dama waye da baki irin gara baki-baki waye yake da dama-dama yadda za a yi in gano wake da dama-dama a kan wani ga ka'idodi kamar haka na farko in yi bincike in gano waye ke da amana na biyu waye ke da gaskiya na uku waye wanda yake tunani dan al'umma shi ba yake tunani dan kanshi ba waye wanda yake da guri ga al'umma tai ba wanda yake da guri ga karan kanshi ba waye wanda yake da tsumuhatu objective a rayuwa waɗanda yake son ya kai gare su ba dan kanshi ba a'a sai dan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waye wanda yake tunanin ya jawo ma al'umma ya amfani waye wanda yake tunanin ya tunkuɗe ma al'umman ya cutarwa waye wanda yake hana idan shi bacci dan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waye musulmi waye ke da halaye nagari waye wanda baya san banna domin sata banna ce Allah ya ce qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na li nufsida fil ardi wama kunna sariqin ɗan uwa annabi Yusuf suka ce wallahi ba mu zo mu yi banna a wannan kasar ba wallahi ba mu zo don mu yi banna ba kamar mun tambaye su mi kuke nihi banna suka ce wa ma kunna sariqin wallahi mu ba barayi bane ba kenan waye wanda yake tattalin dukiyar ƙasa ba waye wanda ke sace maka dukiya ba waye wanda yake tattalin arzikin al'umma ba wanda zai tattare arzikin al'umma ya maida shi ramin kura daga ke sai 'ya'yanki wannan shine ka'idodi waɗanda ya kamata mu lura in diba a kan ɗan takarana ka diba a kan ɗan takararka yana da waɗannan siffofi yana da amana yana da gaskiya yana da ainihin rayuwa don al'umma tai yana rayuwa don ya gaya za a iya jawo ma al'umman ya amfani yaya za a iya tunkuɗe masa sharri wannan shine ɗan takarar da ya kamata ainihin mu lura kuma shine wanda ya kamata mu zaɓa abu na uku mu nisanci hayaniya mu nisanci faɗa mu nisanci gaba da junanmu kamun siyasa ta zo ta riga ta zo ta iske addinin musulunci a gare mu addinin musulunci ya maida mu al'umma ɗaya in tsiya ɗaya madar minki ɗaya wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun ko kuma inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun sun zo sun iske mu ƴan uwa ɗaya wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kan me yarda wani abu siyasa ta zo ta raba mu kan me yarda wani abu ya zo ya raba mu ya haifar da hayaniya da gaba da sharri da kage a tsakankanin mu kan mu taɓa yarda wannan abin ya zo ya iske hada mu kan me yardan bukatar wani kan me yardan ci gaban siyasa wani ya zamanto na bata ma kaina tsari na bata ma kaina buri na bata ma kaina mustaqbali na bata ma al'umma ta tsari kadin yarda wannan hayaniyar da nake dan wani babu ƴaƴan wani a tare da ni wannan hayaniyar da nake dan wani babu dangin wani a tare da ni wannan hayaniyar da nake sai wani tunda aka yi Nijar wannan wani cikin yi yake kai ni kai tunda aka tsira Nijar a matsayinta ta ƙasa aka kawo demokaratiya a wannan kasar wannan wanan da nake saiwa ne ya yi kai mi kai a rayuwa mi ka tara a rayuwa wani moruwa addini ya samu a gare ka wace moruwa sunna manzo Allah sallallahu alaihi ta samu wani irin gudunmuwa ka ba addini wani irin gudunmuwa ka ba sunna amma ka ba siyasa gudunmuwa ka ba siyasa komai naka amma baka ba Allah minti ɗaya a rayuwarka ba to mu yi kokari mu sani wannan haniya da wadace wadace da komi namu yau daga an ce sha biyun dare an rihe kamfen wannan siyasa ta kare ba gardama ba hayaniya ba ba rigima ba kowannen mu ya je kwatunan zaɓe ya je ya liƙa abin da yake son na ɗan takara wane ci shine abin da shari'a take bukata garin ba hayaniya ba ba kirkici ba ba faɗa ba kuma ba miyagun maganganu ba abu na uku ina tunatar da mu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cikin sahih muslim hadisi abu zarri gifari wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raba makamai manzo Allah yana bada matsayi wani ayya shine alƙalin gari kaza wani ayya shine mai kula da amso dukiya wani shine mai kaza wani shine sa'i wani shine gwamna kaza Abu Zarri al-Ghifari sai ya ce ya Rasulullah ala tasta'milni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ma ba za a bani matsayi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a bani wata responsibility ba nomination din nan da ake nima ba a nome na ba tabbas kaza ba za a bani kaza ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma Abu Zaril Gifari wallahi ina son ka kuma ina so maka alkhairin da nake so wa kaina sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya Abu Zarr innaka da'if ya kai Abu Zarr kana da rauni wa innaha amana wannan shugabanci da kake gani amana ce wannan shugabanci da kake gani amana ce wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama shugabanci da kake gani wallahi a gobe kiyama zai zame ma bawa kaskanci da wulakanci da nadama da tabewa da ciza dan yatsa sai manzo Allah ya ce illa man akazaha bi haqqiha sai wanda ya kaɗu wannan shugabanci bisa ga haƙƙi ya kaɗu wannan shugabanci bisa ga cancanta wa adda allazi kana alaihi kuma ya bayar da abin da yake a kan shi ma'ana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma Abu Zar Gifari kakka karbi shugabanci kakka nemi shugabanci kai zaman ka inda Allah ya aje domin idan ka karbi musulmai na fin shugabanci gobe zai zame ma kiyama kaskanci da wulakanci da nadama da tabewa da hasara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutumin da ya karbi musulmai ainihin shugabancin nan kuma ya adalci irin yadda Allah subhanahu wataala ke umarta shi nan manzo Allah ne sallallahu alaihi yake faɗa ma Abu Dharr Ghifari wanda sahabi ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sai da manzo Allah sallallahu alaihi ce mai ina son ka kuma ina so maka abin da nake so wa kaina manzo Allah sallallahu alaihi ce ka nushanci shugabanci to wannan ainihin na hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu lura da shi abu na hudu mu sani cewa siyasa ba ana yin ta bane dan ayi kudi ba ana siyasa bane dan arziki ba ana neman mulki bane dan arziki ko shiga bakan mota ba ana wannan bane mu da muke jefa ƙuri'a kan mu mai da jefa ƙuri'a mu dan a ba mu kuɗi waɗanda muke jefa mu ƙuri'a kar su ɗauki mulkin muna yin shi ne ko ina neman shi ne dan in samu kuɗi a'a mu da muke jefa muna jefawa ne dan Allah yaya za mu samo mu kanmu nagartaccen shugaba wanda zai zo ya tsare mana jiginmu ya tsare mana addininmu ya tsare mana mutuncinmu ya tsare mana jininmu ya tsare mana dangantakanmu shi wanda muka je wa ƙuri'a yana yi ne ya za a yi hitar da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga halin wayuni iyasu yaya za a yi ya ga ya aza al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisa turbin nasira ba wai ina neman shugabanci ba yaya za a yi in zamanto mai kuɗi bai na ashiyatin wa duhaha tsakanin hidowar rana da faduwar rana ba dan wannan ake shugabanci ba a ana shugabanci ne dan a ga ya za a yi a ga cewa an aza al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta samu sa'ida a duniya ta samu sa'ida a lahira mu da zamu je Qur'an wannan rishin tunani ne irin na mutanen mu zaka je a ce mu ba mu lasa ba mu ba mu ci ba mu sai wanda yake da kuɗi za mu ba kaji mutane ana miyagun maganganu ai mu ko manzo Allah ya dawo a yau in bai bada kuɗi ba ba za mu zabe ba wannan magana ta yi muni wannan magana ta yi muni kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zaka hada da wannan to wannan kuncin tunani ne in yi tunanin ba zan jefa ma wani ba sai ya bani wanda galibi ga mutumin kwarai ga adili ga mai amana ga mai kaza amma dan ban ci ba sai in ce ba zan jefa mai ba ko da na san dan takara na ba na gari bane dan na lasa in ce in jefa mai ko ina tunanin nan gaba zan labe ga sabara in halbu barewa wallahi tallahi wannan gobe kiyama Allah zai kalle mu abu na gaba Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ni taimakekeniya da juna wajen ayyukan alkhairi wajen tsoron Allah kan mi taimakekeniya da juna wajen zunubi da saba ma Allah lokacin da ni da zani jiho qura'a da wanda zani jiho mu qura'a ni da shi za mu taimakekeniya da juna ne wajen aikin alkhairi sai Allah bai yarda ba mu yi taimakekeniya da juna wajen saba ma Allah ko kuma mu yi taimakekeniya da juna wajen ƙetare iyaka lokacin da na ɗauki ƙura'ata na jiha mawani ka sani in yayi gyara kana da kamashu na lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala in yayi ɓanna kana da kamashu na zunubi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala musamman duk lokacin da na tsora wani domin ƙura'ata ita kai ta kai ga wannan matsayin magana ta da na bada na hayar da na je na jefa ƙuri'a shi ya kai ga wannan matsayin idan yayi daidai ina da kamasho na lada idan yayi ba daidai ba ina da kashu kamashu na zunubi kuma gobe za ni shiga cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim za su ɗauki zunubi akan zunubin wanda ka baya dama ya je ga matsayi yayi banna kai zunubin naka yana nan ga zunubin banne da ka taimaka mai baka yi wa ta'awanu alal birri baka yi ta'awanu alal ismi wal udwan Allah subhanahu wata'ala ce wannan zunubin kai ma kana da kamasho a kan naka wala yus'aluna yawmal qiyamati amma kanu yaftaruna li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzari alladhina yudillunahum bi ghairi ilm to wannan dukkanin mu ko wannan mai sa ainihin wannan abu na gaba dukkanin mu mu ji tsoron Allah mu sani duk abin da muke Allah subhanahu wata'ala yana ganin mu duk abubuwan da muke Allah yana ji kuma Allah subhanahu wata'ala yana gani amma da yake Allah subhanahu wata'ala yana da hakuri sai ya kyale mu ba dan bai ji abin da muke faɗa ba ba dan Allah subhanahu wata'ala bai ga abin da muke faɗa ba a'a ya kyale mu ne bisa ga ka'idar ya sanastadrijuhum min haisu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin ya kyale mu saboda bisa ga ka'idar yace wa inna rabbaka labil mirsad lalle ubangiji ka subhanahu wata'ala yana nan a madakata yana jiran kowa yana ganin kowa ya san abin da kowa muke yi mala'ikun Allah na tare da mu wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa al-mutalaqiyani عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول باب وتكلمة دان أدم زي فرتا باب وتجملة دان أدم زي فرتا إلا لديه رقيب عتيد إلا فاتي ملائكو سنة دان سربو تدأ بند بكي كما أبو بكي الله سبحانه وتعالى زي تنبيه komi mala'iku sun rubuta duk abin da muke mun rubuta lokacin da ka mana alkawari wanda a jiya jiya nan ga kunnuwa na muna tattauna kan yanayin siyasa yadda ta sa kowa ya kidime kowa bai san abin da yake ba kowa ya kidime yana tunanin nan wurin ne zai samu arziki muna tattauna ga irin ƙarya da ake mana wani ɗan siyasar da ya buɗe baki muna zanne ya wuce aka ce mai ya siyasa ya ce wallahi muna na muna ita masa ƙarya wallahi abin da ya faɗi kenan suna nan suna ita mana ƙarya ashe da ma ƙarya ce kuke faɗa mun in ƙarya ce kuke faɗa mana ya za kai da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiq salat idza hadatha kadhaba idan yayi ƙarya lai labari sai yayi ƙarya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ishi bawa zunubi gobe kiyama Allah ya kama shi da laihin da yana ma mutane labari su suna gaskata shi shi kuma ƙarya ke faɗa to wannan duka mu sani duk wanda ya ha'inci al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya amfani da damayya ya ha'inci al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci moriyar arzikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ramin kuda daga ke sai ƴaƴanki shi kadai a gobe kiyama Allah zai ce mai azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wattamta'tum biha falyawma tujzauna azabal hun بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون اذهبتم طيباتكم duk abin da ya kamata ku ci na kayan daɗi kayan amore a gwangwaje ma rayuwa a cikin gidan aljanna kun riga kun ci a gidan duniya kun ci kun lashe wastamta'atun biha kun more fal yawma tujzauna azabal huni yau ba abin da kuke da a wajen mu sai rana sai wahala sai azabar kaskanci sai wulakanci sai ainihin jahannama bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi alhaqi saboda girman kai da kuke a bisa doron kasa idan an haɗa muku gaskiya ba za ku bi ta ba Allah subhanahu wata'ala ya kare mu abu na gaba dole ne mu gabatar da bukatun jama'a akan bukatun kanmu a matsayina na karan kaina a nan sai ka zo ka ɗauki kuɗi ka bani dai in zaɓuwa ne ko da za ka ɗaukar miliyan ɗari ka bani in dai wannan nan ba shi zai gyara al'umma ba alamar mutumin ƙwarai ne ka ɗauki wanda yake zai gyara al'umma ko da nawa ba wanda ba haka muke bai muna gabatar da bukatun kawunan mu ne akan bukatun jama'a muna gabatar da bukatun kawunan mu akan bukatun musulunci abinda ake so ka kalli bukatun al'umma malamai suka ce fa in tazahama adadul masalihi yuqaddamu al-a'la min al-masalih wa bidduhu tazahama al-mafasid yirtakabu al-adna min al-mafasid ana kallon maslaha ta jama'a kuma maslahar jama'a dan Niger shine musulunci shine maslahar mu addini shine maslahar mu duk lokacin da muka bar duniya ko kuma muka bar addini muka zo muka dukuba kan duniya muka dukuba kan rayuwa to mu kalli abin da ya faru da sarakunan ƙasar Andalus lokacin sarakunan ƙasar Andalus Allah subhanahu wata'ala ya ba su arziki Allah subhanahu wata'ala ya ba su duk abin da ake bukata na rayuwa sai suka shagala da duniya suka shagala da mulki suka ga shagala da komai na duniya aka bar addini aka bar manufa addini aka bar yada sunnar addini Allah subhanahu wata'ala sai ya aza masu wani bakin tarihi wanda ba mu haka ya maimaito a duniya sarkin da yana da mulki da sahi kamun sallah azhar ya zama bawa ana kada mai kararwa a kasuwar bayi ana saida shi saboda sun bar manufa addini sun rike manufar kansu ha abul baka al andalusi yake waka kan wannan takaici yake cewa li kulli shay'in idza ma tamma nuqsan فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان وهذه الدار لا تبقى على أحد ولا تدوم على أمر الله شان يتي أين الملوك ذوي التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان وأين ما حازه قارون من مال وأين أوس وشداد وقهطان يجينا يتبيان يتي أقضى على كل على قضى على كل أمر لا محالة له دكنا الله سبحانه وتعالى يرجع كما قومي إذا ما كيمو ما الله سبحانه وتعالى أنا إيه كما وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص to wannan dole sai mun gabatar da bukatun addini mu gabatar da bukatun jama'a kan bukatun karan kaina shine abin da zai sa mu tsira shine abin da zai sa mu samu sa'ida abu na gaba mu sani cewa a gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala zai tambaye mu dangane da amana al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni da na jiwa qur'a da kai da na jiwa ma qur'a ni da na jiwa qur'a wa kifuhum innahum mas'ulun za a tambaye ni kai da na jiwa ma qur'a wa kifuhum innahum mas'ulun kullukum kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati Allah subhanahu wata'ala zai tambaye kowa mu sani cewa wannan duniya duniya ba ta kai komai ba ni ke ga kuda balantana abin mai balantana roman kuda ni ke da kuda bane tana roman kuda ga wannan duniya me muke tunani ainihin na abin da muke tunani na rauɗa duniya da zan samu idan ya zama to ka ha'inci al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka cuci al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka mata almundahana ka mata algushu yaya za kai a gobe kiyama yaya za kai lokacin da zaka mutu kai kadai za a dauka aje a jefa a cikin rani kai kadai za a jefawa daga kai sai aikinka ko na alheri ko na sharri daga kai sai aikinka zaka tashi a gaba Allah ko na alheri ko na sharri Allah kuma zai ce mamu laqad ji wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra tabbas kun zo mana daidai kamar yadda muka halice ku ka zo duniya daidai kai kadai ka zo a duniya kuma kai kadai zaka koma ma Allah wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra sai Allah ya ce wa taraktum ma kawwannakum wara'a zuhurikum duk abinda muka ba ku yana ga kun baro shi a baya ina duke ina mulkin ina ƴaƴan ina masu taimaka ma ina masu cewa ne ina masu cewa ne Allah ya ce wa taraktum ma kawwannakum wara'a zuhurikum duk abin da na baku na daudar duniya Allah ya ce kun riga kun baro shi a gidan duniya yau ba mu gansa tare da ku ba sai Allah ya ce wa ma nara ma'akum shufa'a allazina za'antum annahum fikum shuraka ina masu agaza muku din ina masu ihu dan ku din ina masu cewa sai ku din sai Allah subhanahu wata'ala ya ce laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kanu taz'umuna ai laqad taqatta alwasl wal qurb tsani da dangantaka ta riga ta rushe ainihin a tsakaninmu da waɗannan ainihin mutane waɗanda nake tunanin za su agaza mani Allah subhanahu wata'ala ce ya kare haka Allah ya ce wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra za a bijirar da mutane a gaba Allah subhanahu wataala muna sahu sahu Allah sai ya ce mu laqad ji'tumuna lalle tabbas kun zo mana kama khalaqnakum awwala marra kama yadda muka halice ku a karin farin bal za'altum bal za'amtum allan naj'a bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida sai Allah ya ce wa wudi alkitabu sai a kawo littafi a ashi da ni da na jefa qur'a da wanda na jefa ma qur'a za a kawo littattafan mu a aji Allah ce fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi masu laifi a nan gidan duniya mujrimai waɗanda suka saba ma Allah suka saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yaudara al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga suna cikin damuwa mimma fihi abinda ke da kai a cikin littafin saboda ainihin labarin baya da daɗi amma zaka ji suna cewa a gaba Allah subhanahu wata'ala ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا دو نبا ما الله دادن باكي الله سي ce kuzuhu fa gulluhu thumma aljahim sallu to Allah subhanahu wataala ba a mai dadin baki kenan wannan mu sani cewa a gobe kiyama Allah subhanahu wataala ainihin zai tambaye mu lokacin da zan je kabari zan je ma Allah ni kadai Allah subhanahu wataala zai tambaye ni lokacin da ka jefa ma wani qur'a da wace bukata ka jefa mashi dan bukata ka ko bukata al'umma dan a baka ka ci koko a'a dan ya samu maka ingantaccen horo koko da a samu maka kaza a'a nayi dan ni kadai in ma sauran mutane duka suna son su mutu koko a'a nayi dan al'umma ta ta tsira to wannan shine abin da ya kamata kowannen mai samu kanya wannan shine mu sani cewa gobe kiyama wallahi za mu zamanto ababan tambaya a gaban Allah subhanahu wataala ranar da ba wanda ya ya kare mu a gaban Allah subhanahu wataala ba wanda ya ya mana ainihin kariya ba wanda ya ya ba mu koro ba wanda ya ya mana kaza a'a aikinmu kadai da gaskiyanmu da imaninmu da amananmu da irin yadda muka tattala al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine abin da ainihin zai kare wannan shine sakon da nake ga Allah ya dora mana wajibi ne in isa ma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba mana shugaba na gari muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba mana shugaba na gari muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba mana shugaba na gari muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan zabe a yi shi lafiya a kare lafiya ya Allah muna roƙon roƙonka wannan zaɓe a yi shi lafiya a ƙari lafiya ya Allah muna roƙonka wannan zaɓe a yi shi lafiya a ƙari lafiya Allah ya ƙara sauka mana da kwanciyar hankali a ƙasarmu da ƙasashen musulmai Allah ya ƙara sauka mana da kwanciyar hankali a ƙasarmu da ƙasashen musulmai duk abin da ya mana tsanani muna fatar Allah subhanahu wata'ala ya yi mana duk abin da ya cire mana muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya kwance mana duk abin da ya mana tsanani muna fatar Allah subhanahu wata'ala ya yi mana ƴan uwanmu waɗanda ba su da lafiya ko a gida ko a asibitoci muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya ba su lafiya mu da muke da lafiya muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana ƴan uwan musulmai waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah subhanahu wataala ya yafi musu Allah subhanahu wataala ya haskaka kabarin Allah subhanahu wataala ya yalwata kabarin Allah subhanahu wataala ya kai rahama a cikin kabarin Allah subhanahu wataala ya yahi musu kurakuran da suka yi a duniya mu da muka yi saura kuma Allah subhanahu wataala ya bamu guzurin tarras duk masu bukatu na alkhairi Allah ya san bukatun kowa Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alkhairi baki da ƴan kasuwan mu Allah subhanahu wataala ya sa masa albarka a cikin dukiyoyinsu waɗanda suke neman aikin yi Allah subhanahu wataala ya ba su waɗanda suke neman sana'a yi Allah subhanahu wata'ala ya ba su masu aiki Allah subhanahu wata'ala ya sa masa albarka a cikin aikin masu sana'a Allah subhanahu wata'ala ya sa masa albarka a cikin sana'a masu bukata aure Allah subhanahu wata'ala ya ba su waɗanda suke da aure kuma Allah ya ba su lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah subhanahu wata'ala ya kare mu da mu da zuri'a mu baki ɗaya daga fitintunu na zamani muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya kare mu da mu da zuri'a mu baki ɗaya daga fitintunu na zamani ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا شرارنا يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا يا رب العالمين ولا تول علينا شرارنا يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا يا رب العالمين ولا تول علينا شرارنا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم رد شباب المسلمين إلى دينك مردا جميلا اللهم رد رد شباب المسلمين إلى دينك مردا جميلا اللهم رد شباب المسلمين إلى دينك مردا جميلا اللهم أفضنا ذرياتنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أفضنا ذرياتنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة والمغفرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم يا رب العالمين اللهم إن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين اللهم اجعل هذا هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم نفس كرب المكروبين وقد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين اللهم قد لنا حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء له يا رب العالمين اللهم قد لنا حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء له يا رب العالمين اللهم من كان عنده فينا حاجة فاقضها له يا رب العالمين اللهم من كان عنده فينا حاجة فاقضها له يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله